نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا نوى قوتاني يو eh 26 ne ko da bakwai ina na sa takardar ne 27 ga watan me ga watan zulhijja ko hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku ina ɗauka kuɗi ka ba a yi na sa aljihu a takarda ne wanda ya zo daidai da ashirin da shida ga watan bakwai a gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da biyu ko wannan shine kasir na sittin da biyar daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz fi fikihi sunnati wal kitabil aziz na doktor al'allama abdulazim albadawi allahu yarhamu mun saba da idan mun dawo karatu rana irin cewa mukan dan yi nasiha ne to amma gaskiya za mu ci gaba da karatun mu kai tsaye wanda ya ji sai ya isarwa wanda bai ji ba insha Allah ta'ala a muna nan a cikin kitabus sala ko muna nan a cikin as-sunanu al-fi'liya in ban manta ba al-sunanu al-qawliya kai ko mun gama da fi'liya muna cikin as-sunanu al-qawliya sannan kuma muna cikin sunna ta goma mun gama za mu shiga al-adhkaru wal adiyatul mashru'a ba'da as-salah har ma mun shige shi mun yi hadisin farko ko za mu tashi hadisi na biyu ne a cikin wannan babi ko عن أبي الزبير قال كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلل بهن دبر كل صلاة عن أبي الزبير baban zubairu yake cewa kana abdullahi bin zubair abdullahi dan zubair ya kasance ya fi duburi kulli salatin yana faɗa a bayan kowace sallah wannan abdullahi dan zubair din shine musulmin da aka fara haihuwa wa musulmi bayan an yi hijira zuwa ga ina zuwa madina musulmin farko kenan da aka fara haihuwa bayan an yi hijira zuwa madina domin bayan da annabi ya hijira zuwa madina an samu kafirai suna cewa mun ɗaure mahaifar matansu ba za su ƙara haihuwa ba domin sanda aka kwasa wasu shekaru ba wata matar musulmi ko wani sahabi da ainihin wato ta samu karuwa to kawai ranar sai aka je a ainihin wato an haifi wannan bawan Allah Abdullahi dan Zubair an gane shine aka ɗauko shi aka kawo shi gurin manzon Allah sahabbai suna ta daga shi suna kabbara suna cewa tsafin da aka ce an yi mana Allah ya karya shi to shine yake cewa ya kasance shi din yana karanta wannan addu'a fi duburi kulli salatin a bayan kowace sallah hina yusallimu lokacin da ya sallame ma'ana bayan ya sallame in ba ku manta ba hadisin farko da muka karanta bayan ka idar da sallah ka yi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka yi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah guda nawa guda uku sannan sai ka yi allahumma eh anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram sai kuma allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika an gane ko to ana bukatar kai wannan to bayan kayi wannan daga cikin addu'o'in da ake so a yi idan an idar da sallah ita ce wannan shine aka ce abdullahi dan zubair yana yin ta ga addu'ar yadda take la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu babu abun bautawa bisa cancanta da dacewa sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya lahul mulku mulki na Allah ne ga baki daya kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب waɗannan ayoyi guda biyu malamai suka ce da mun yi imani da abin da ke kunshi a cikinsu akwai abubuwa guda goma sha ɗaya a cikin waɗannan ayoyin jama'a abubuwa ɗai ɗai ɗai ɗai guda goma sha ɗaya wanda idan muka yi imani da waɗannan abubuwan muka yi aiki da su to wallahi ba wani ɗan adam da zai ƙara firgita mu ko ya razara ba a wannan duniyar mai ayoyin suke cewa qulillahumma malikal mulki ka ce Allah shine mamallakin mulki da mallaka gaba ɗaya abu na farko kai imani da wannan cewa Allah shi ya mallaki mulki kuma shi ya mallaki mamallaka mulki kaf su gaba daya qulillahumma malikal mulki idan ka yadda da wannan to duk wani mai mulki to rawaninsa ya kwance a gurin ka in ba Allah ba tu'til mulka man tasha'u sannan ka yarda ba wanda ke bada mulki sai waye yanzu wanda ya yarda Allah ke bada mulki zai ta wahala sai ya samu saboda ya san wa yake bayarwa idan ya ga dama ya bashi in ya ga dama ya me ya hana shi to ashe kenan ba wanda zai wahalar da kanshi wajen neman wani matsayi a duniya kawai ka yi al'akhdhu bis sababi ko bil asbabi ka fawwala al'amarin zuwa ga Allah kawai saboda shi ne tu'til mulka man tasha abu na biyu kenan wa tu'izzu man tasha'u abu na uku kai ne kake menene ɗaukaka wanda kaga dama don haka duk wanda kaga yana neman ɗaukaka a gurin wa yake neman ta idan Allah bai bashi ba zai samu saboda banda wannan ayar akwai ayar da ta ce man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a a wani guri can cikin suratul munafiqun yace walillahi al'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minina izza ta tabbata ga Allah da manzon shi da mu'minai dan haka ashe Allah kike izza kike ɗaukaka mutum shi yake dan kofar da wanda ya ga dama dan haka wa tu'izzu man tasha'u dan haka baka neman ɗaukaka gurin kowa sai Allah in ya ɗaukaka ka falillahi alhamdu in bai ɗaukaka ka ba nan ma falillahi alhamdu wal minna abu na hudu wato dillu man tasha'u Allah shi ke kaskanta kowa duk wanda ka gani a kaskance Allah ne ya kaskanta shi duk wanda ka gani a rankwafe Allah ne ya rankwafar da shi don haka kar ya baka haushi don ka ga wani a rankwafe kar kuma ya burge ka don ka ga wani a ɗaukake ranar da Allah ya ga dama shi dan kwafaffen nan sai Allah ya ɗaga shi shi kuma wancan mai izzar sai Allah ya rankwafar da shi nawa ma Allah ya rankwafar ina fata an fahimta shine wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u shine abu na hudu abu na biyar biyadika alkhair a hannun Allah duka me yake dukkanin alheri duk wani alheri da ka gani a duniya to Allah ne ke ba da shi kuma shi ya mallake shi ba wanda ya isa ya maka wani alherin da Allah bai ga damar ka same shi ba to idan kai imani da wannan wani zai wahalar da kai eh kuma wani zai sa ka saba wa Allah dan kana neman wani abun duniya tunda biyadillahi alkhairu duka alheri yana hannun Allah shine biyadika alkhair abu na shida innaka ala kulli shay'in qadir duk wani ɗan adam da duk wata halitta a duniya wa yake da iko da ita Allah innaka ala kulli shay'in qadir Allah ne ke iko da kowa ba wanda yake da iko da kanshi to wanda ya fa- ya ya gane haka zai tsaya yana shan wahalar rayuwa yana ta bundin bundin yake halal yake haram yanzu kan ma an daina ma yake halal din ma kawai yake haram din ma ake kira da ne ake masu imanin da su ne suke yake halal yake haram suna gwamutsawa amma yanzu tsabar imani ya bace abu cikin mutane yanzu yake haram din ma kawai ake yi wani an ce masa haramun ne fa ita kayan ba za ka ci ba ba ni Ka- mutane sun raina Allah wallahi wai fa ana gaya mar haramun ne ya ji tsoro ya firgita ya razana karfa ya taba sai ce kai in ba za ka ci ba ba ni ka gani ka gani da haka innaka ala kulli shay'in qadir an gane abu na nawa muka ce na shida innaka ala kulli shay'in qadir abu na bakwai tulidul layla fin nahari Allah kai ne kake shigar da yini dare a cikin menene a cikin yini yo Allah da yake da irin wannan ikon akwai abin da yafi karfin shi abu na bakwai abu na takwas wa tulijun nahara fil layl sannan shi Allah kuma yake shigar da yini a cikin dare malamai suka ce ya ake Allah ke higar da yini a cikin dare ya ake Allah yake higar da dare a cikin me a cikin yini yanzu idan rana ta zo faduwa sai ka ga ga dare yana shigowa haske kuma bai gama me ba fita ba kaga an shigar da haske a cikin menene eh a cikin dare ko an shigar da dare a cikin me a cikin haske a cikin yini haka idan asuba ta yi gari yana kokarin washewa sai kaga rana na kokarin fitowa ga kuma sauran me duhun dare kaga an shigar da haske a cikin me dare ko an shigar da dare a cikin haske a cikin yini to wannan shine ma'anar tulidul laila fil nahari wa tulidul nahara fil laili amma wannan ɗaya ne daga cikin ma'anonin da malamai suke ba su akwai wanda suke ba shi ma'anoni waɗanda sabanin wannan abu na bakwai kenan abu na takwas wa tukhrijul hayya minal mayyit Allah shi ke fitar da rayayye daga cikin menene matacce malamai suka ce ma'anar wannan shine sai Allah ya fitar da musulmi a ƙarƙashin kafiri misalin haka shine annabi Ibrahim da baban shi annabi Ibrahim musulmi ne ko kuma annabin Allah manzan Allah yana cikin ulul azumi minar rusul amma babansa kafiri ne an gane magana da kyau ko so kaga wa tukhrijul hayya min al mayyit sannan wa tukhrijul mayyita min al hayyi abu na ta nawa na tara kuma kai kake fitar da me matacce daga cikin rayayye can an fitar da rayayye daga cikin matacce nan kuma an fitar da matacce daga cikin menene rayayye shi kuma suna bada misali da annabi nuhu da ɗansa annabi nuhu kaga rayayye ne musulmi ne annabin Allah manzo sa'an nan kuma ɗaya daga cikin ulul azumi minar rusuli amma sai ga ɗansa kuma ya zama menene ya zama kafiri abu na tara wa tukhrijul hayya min al mayyit wa tukhrijul mayyita min al hayy abu na goma sai ce me wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab akwai abu ɗaya da muka manta eh abu na sha ɗaya ne yanzu muka fara ok lissafin ne muka bata amma na sha ɗaya ne ko to wannan shine abin da malamai suka ce to yanzu waɗannan abubuwan guda goma sha ɗaya wallahi duk wanda ya yarda da su ya yi imani da su ya yi aiki da su a cikin zuciyarsa da gaɓoɓinsa to wallahi ya gama da duniya lafiya kuma ya gama da duk wani mutumin banza a duniyan nan wallahi to amma ga muna ta karanta amma ba mu san haka ba ba haka bane jama'a قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي سيتيني وترزق من تشاء بغير حساب ina fata ana fahimtar magana to in ka yadda da wannan shikenan ka gama da kowa wallahi amma in baka yadda ba baka yi imani ba baka yi aiki da abin bisa yadda Allah ya saukar ba to shikenan za ka yi ta shan wahala a duniyan nan Allah ka ganar da mu dan haka kana cewa alahul mulku godiya abin nan mulki na Allah ne walahul hamdu kuma godiya duka ta sani ya ishe ka ayar da take cewa walahul hamdu fil ula wal akhirah godiya ta tabbata ga Allah a farko malamai suka ce farko nan duniya wal akhirah a ƙarshe ƙarshe suka ce ana nufin lahira don haka godiya ta tabbata ga Allah a nan duniya haka godiya ta tabbata ga Allah a me a lahira wasu kuma suka ce ma'anar haka shine godiya ta tabbata ga Allah farkon rayuwarka da Allah ya samar da kai a matsayin musulmi kuma Allah ya ɗora ka a layin ahlus sunna bai saka ka a cikin ahlul bid'a wal kurafat ba na fata an fahimta wal akhira kuma godiya ta tabbata ga Allah da ya baka ikon cikawa da imani Allah ka ba mu ikon cikawa da imani to wannan wasu malamai suka fassara haka don haka godiya ta tabbata ga Allah a lokacin da Allah ya samar da kai kuma ka zama musulmi haka godiya ta tabbata gare shi a lokacin da ya samar da kai cikin waɗanda suke 'yan aljanna wanda suka tafi lahira da kafar dama Allah ka kai mu da kafar dama don haka yake cewa walahul hamdu godiya ta tabbata gare shi wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma lalle Allah kai mai iko ne akan komai la haula wala quwwata illa billah babu dabara ko ƙarfi sai ga Allah ma'ana babu wani abun da zai kubutar da bawa da kuma abun da zai kai ka tudin na tsira idan Allah madaukakin sarki bai yadda ba duk wata dabara da duk wata hikima sai kaga cewa ba ta yin aiki a lokacin da Allah ya tashi zartar da hukuncin shi wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin asha yawman min dahari ko nawa ne cikin lafiyayyu garari ya garau amma aka wayi gari ya bingire ya mutu ko ba gaba ne nawa ne kuma cikin majinyata ana hajaran majaran rai kwakwai mutu kwakwai in ji hausawa amma sai kaga mutum ya miƙe gar jama'a haka ne ko ba haka ba to kaga ashe kenan ba wanda ya isa in ba wa ba in ba Allah ba ba kuma dabara ba hikima ba wata bauɗiya ko wata kauce-kauce walaula idza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqina Allah ya ce idan rai ta iso makoshi a lokacin kowa ya zo da ido ya ga mai Allah zai yi wa antum hina idan tanzuruna wa nahnu aqrabu ilayhi minkum mu din nan mun fi ku kusa da shi walakin la tubsiruna sai dai ba ku ganin mu Allah ya ce walaula in kuntum ghaira madinina ba dan kuɗin ma ba yadda kuka iya ba ba abin da za ku iya yi ba kuma ana iya hukunta ku da irin abin da aka yi masa tarji'una ha in kuntum sadiqina ku dawo masa da ran mana inda gaske kuke ku wasu ne ku wata tsiya ce dan haka dai la haula wala quwwata illa billah to kana faɗin wannan a cikin wannan addu'a sai ka sake cewa la ilaha illallah babu abin bautawa bisa cancanta da dacewa sai Allah wala na abudu illa iyahu ko ba ma bautawa kowa sai shi malamai suka ce daga cikin alherin wannan addu'a an faɗi la ilaha illallah a cikinta kusan sau uku a cikinta kuma wannan ne ma ya sa addu'ar ta zama mai falala an gane magana da kyau ko? ta zama mai alheri saboda a cikinta akwai kaɗaita Allah da bauta sannan lafazin wala na abudu illa iyahu ba ma bauta wa kowa sai shi wannan ka iya faɗa da bakinka amma tabbatar da haka sai waye sai Allah in ka faɗa dai ma ji ko mai sama maka hukuncin cewa abin da ka faɗa ba haka bane ba amma mai tabbatar da haka ko ya kora haka shine waye Allah wannan kuma ya rage alaka tsakaninka da shi idan da gaske kana bauta mishi kuma kana yin abin da ya dace tsakaninka da shi shikenan wannan magana taka ta tabbata an gane amma idan ya zama iya furuci ne a baki to lamari fa ya ɓaci al'amari ya dargaji an shiga wani layi an shiga wani yanayi an shiga wani hali Allah ya sauwaƙe lahun ni'matu ni'ima gaba ɗaya ta tabbata ga waye wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan kun nemi kididdige ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya muku ba za su kididdigu ba unzuru ila ni'matis sam'i wal basar ku kalli ni'imar ji da gani ba ka da ikon ka biya Allah wallahi kalli ni'imar magana yanzu idan an ce ɗauko injin da ke furci a cikin cikin ka yake fitowa bakin ka jama'a suke ji nuna mana injin da yake wannan za ka iya nuna shi ba kai ɗan adam ba tinkiya yanzu idan an fede ta an ce nuna injin da yake sa take me nuna mana injin da ake murɗawa kuma wanda batiri aka samar ka gani sai dai a yanka kawai a ci amma baka san me Allah ya sa mata take wannan kukan ba ko ba haka bane yanzu wannan bai dace ya sa mutum ya gane Allah yana da ni'imomi da yawa akan mu ba to malamai suka ce ko da dan adam ne yake da wata falala akan ka bai kamata kana saba mishi ba ballantana mahaliccinka subhanahu wata'ala mutum ne ya biya ma kudin makaranta ko wala Allah shi ya je ma ya nema ma admission din ka samu ya biya ma school fees kai karatu har yau aka zo aka ce ka samu aiki kuma Allah ya maka arziki ko kuma ka samu ilimin kasuwanci yadda za ka tafi China ka yi turanci ka sayo kaya ba tare da an zalunce ka ko an cuce ka ba haka ne ko ba haka ba kuma wannan nan shine sanadin da ka samu wannan ilimin har kake amfana da shi a yau dan Allah dan Allah idan ka tsinci kanka cikin ni'ima a dalilin wannan za ka kyautata wa wancan ko ba za ka kyautata mishi ba za ka kyautata mishi idan ya baka umarni ya ce wani ka yi kaza kuma abin nan bai saba wa Allah ba za ka daure zuciyarka ko da baka so kai ko ba za ka yi ba me yasa saboda kana tunanin yana da wata falala a me a kanka to ballantana wanda allazi khalaqaka fa sawwaka fa adalaka fi ayi suratin ma sha'a rakkabaka ballantana wanda ya halicce ka ya daidaita ka ya dora ka kan layin da zaka rayu ba tare da wata matsala ba kuma ya maka mafi kyawun sura ya shirya ka ya ce ma ka yi ba za ka yi ba ya hana ka ba za ka hannu ba kaga wannan butulci ya kai butulci da ma an gane magana da kyau ku kuma wannan falalar kowa da gwargwadon yadda falalarsa take akan wanda ya yi wa falala gwargwadon yadda ya kamata ya kyautata mishi yanzu babanka yana da falala a kanka ko ba shi da falala a kanka yana da falala a kanka ya kamata ka saba ubanka an kana da hankali ina fata na fahimta saboda yana da falala a kanka malaminka yana da falala a kanka ko ba shi da ita yana da falala a kanka ya kamata ka saba wa malam bayan ka yana da wata falala a kanka to duk duniya idan ka zagaya za ka ga akwai mutane da yawa da suke da falala a kanka kuma wallahi duk matsayinka a duniya akwai wanda yake da falala a kanka yanzu shugaban kasa ba shi ne last mutum ba a najeriya Yes. ‘Yan arewa musulmi ba su da falala a kan shi, ba su da falala a kan shi, suna da shi? Kaɗan daga cikin falalar shi ne sun dangwala masa ƙuri'a, ko ba su dangwala ba, a lokacin da ba shi da ko ƙarfan fana, a lokacin da yake kuka cewa ƙasar tana cikin wani hali. ina ma ya samu mulki ya ceto mutanen da suke cikin kasar haka ne ko ba haka ba a lokacin da yake zage-zage da korafe-korafe akan cewa shugabannin da suke kafin shi suna hawa jirage suna yawo a duniya ko ba ku ga bidiyoyin ba suna hawa jirage yau suna ƙasa kaza gobe suna kaza ta bakin na malam kabiru gombe Allah ya masa albarka ya ce yau kuna germany gobe kuna ingila gata kuna america citta kuna china manda kuna chicago ya ce to mun ji kaci kuma ka yi go kamar ɗan banza wallahi zai dawo na fata an fahimta Allah ya ji kan shehin malami malam kabiru gombe ma'ana lokaci yana ta kuka akan cewa shugabanni suna ta yawo a kasashen duniya sun kisa tsaya su yi wa talakawansu menene aikin da ya dace Allah sarki talakawan arewa musulmi suka ji kukan janar Muhammadu Buhari suka ce ya kamata mu dangwala masa don ya zo wannan kukan nasa ya share shi ta hanyar yi mana abin da ya dace haka ne jama'a ko ba haka ba ne suka zo suka dangwala mishi banda wannan suka ce buhari tura mana akawun namba mu saka maka mu gudunmuwa tunda mun san baka da kwandala na neman mulki kuma mulkin najeriya ai riga da an yan an can fahim baka da kuɗi ba za ka samu ba sai wanda allah ya kwatawa tunda mu yanzu muka ce kulillahumma ko suka dinga an taya masa nerori har akwai wani program da aka yi da shi a gidajen talabijin yana lissafa jaha kaza ta turo masa miliyan kaza jaha kaza ta turo biliyan kaza jaha kaza ya dinga lissafa jihohin amma yanzu waɗannan jihohin su da cikin halin la haula wala quwwata illa billahi muna da falala akan janar ko ba mu da ita ya kamata ya saka mana ko ya kamata ya kuntata mana ya saka mana da alheri amma yanzu da aka san alheri ake saka mana bayan da za ka yi da ni eh ai a lokacin da muke cewa a yi ai ba abin da ba faɗa ba ko ai mun ce a yayi ko ko ba mu ce a yi ba a wancan lokacin to ta inda za ku gane mu ba 'yan siyasa ba ne mu malamai ne ɗan siyasa shine wanda idan ya ce a yi wani to kowa nan zai dawo ya kashe ku zai ce a ci gaba da yin shi dan shi kawai wanan yake ba yana duban matsalarsa ba ne mu ko masu da'awa mukan ce a yi wane ne saboda kyakkyawan zaton zai yi abin da ya dace daga an samu tasgaro ya balle daga layin da muka san shi akai to za mu dawo kan shi wallahi to shine da muka dawo din kuma muka ce ba haka ba bai dace ba ba haka muka yi da kai ba sai aka ce kuma dan me yasa za ka yi magana ka ji munafikin banza munafikin wofi baka san malanta bane kai siyasa ka sani da ka san malanta da da'awa da ba za ka zarge ni dan nayi magana akan janar ba akalla ya kamata kaman adalcin cewa fa da bawan Allah nan ba abin da bai faɗa na alheri akan dattijon nan ba me yasa yanzu ya canja jama'a haka ne ko ba haka ba saboda an waye gari jama'a in ba Allah ba ba mai kare mu sai kuma abin da mu muka iya bayyana wa al'umma Allah ne kadai mai kare mu a lokacin da muka yi magana wani ke zagin mu ya manta abin da muka yi a baya na sake ji kamun magana billahi lazi la ilaha illa huwa kaga yadda zamu kare da kai saboda haka kowa yana da alkhairi akan dan uwan shi dan haka muna da falala akan janar mun yi masa amma shi kuma bai mana ba shine gaskiyar magana mun yi masa amma bai mana ba zan ga da wannan ido zai koma daura ya kalli mutanen daura bayan duk an ba an yanka 'ya'yansu da matansu da mazajensu kuma ana kan yankawa har yanzu bai dace ba ka yi iyakacin yinka a matsayinka na shugaba idan kai mutane za su gani yanzu waɗannan bayan Allah da aka sake bidiyon su ana ta ƙula musu bulala ana ta bugunsu da sanda yadda ka san an saka shinkafa ta gama bushewa jama'a ƙarshen damuna ba haka ake mata ba sai a zube ta akan tamfol kowa ya ɗauki sanda ya koma gefe haka fa aka yi bayan Allah nan fa da yara ƙanana kuci-kuci a ciki wallahi in kana da guntun imani a ranka in ka ga wannan bidiyon sai ka yi kuka idan kuɗi mutanen nan suke bukata a basu nawa ne ake kashewa a banza da ba za a ba da kuɗin nan a karɓo mutanen nan ba ka je ka ji karatun malam yusuf asadu sunna mai suna hurmatu dima haramcin zubar da jini ya kawo maganganun malamai dangane da maslaha na rayuwa da maslaha na dukiya yana ba da amsa akan maganganun da el rufa'i ya yi akan cewa ba za a ba da kuɗi a ceto waɗanda aka sace ba ya ce a ƙa'ida a ƙa'ida rai ya fi dukiya daraja haka ne ko ba haka ba a ƙa'ida wannan ƙa'idar kuma fa ba iya ta musulunci ba hatta arna da kafirci sun yarda da wannan ƙa'idar rai ya fi dukiya to duk lokacin da aka ga rai zai salwanta amma dukiya za ta iya kubuto da shi to ana iya ba da dukiyar don a kubutar da menene da rai ba wai yanzu an ce a ba waɗannan 'yan ta'addan kuɗi don ana tsoron su bane no yanzu ana ganin babu wata hanya da za a bi tun da gwamnatin ta gaza ta je ta iya kwato su da karfin soja to shikenan tun da matsala ta gagara to shikenan sai a ba su kuɗi a karɓe su amma in ka zo kana fifita dukiya a kan rai to kusan baka da hankali ne ma baka san ma me kake yi ba to wannan fa ana maganar idan ma ba dukiyar ne to yanzu da Allah akwai dukiyar da za a iya karɓo mutanen nan ko babu tiriliyan nawa waɗannan karfin suke kwacewa suke sacewa jama'a a banza suke tafiya biliyoyin kuɗi nawa ake kama ga sunan a cikin waɗannan watannin kuna ga manya-manyan barayi nawa aka kama a ƙasar nan wanda Allah ne kaɗai ya san adadinsu kuma barayi nawa aka kama har aka yanke musu hukunci ko ta tace a kulle su an kulle su kuma sannan aka ce a sake su yanzu dan Allah sakin barayin da suka saci biliyoyin kuɗi na al'umma shi ya fi ko kuma ɗaukar miliyan ɗaruruwa biyu ko uku a kaiwa 'yan ta'addan nan sake mutanen nan shi ya fi wanne ya fi a yafe wa barayin da suka sace ba a san ina suka kai ba ko kuma a ɗauki wanda ake da shi a karɓo bayan Allah shi ya fi to idan mutane ba sa kai zuciya da hankali nesa to za ka ga cewa ana abubuwa wai ba za a yi magana ba to sai ka hana mu magana bakin da Allah ya buɗe ya tsaga ya ba shi abinci ya kuma ba shi ɗan abin da zai faɗa na karatu to kai da baka ban komai ba zan ji ranar da zaka hana ni magana akan irin waɗannan abubuwa ina jiran ranar da zaka hana ni magana ina jiranta saboda haka al'amuran malam babu daɗi kuma wallahi dole ne mu faɗa saboda idan ba mu yi haka ba mun ci amanar ku idan kuma kuna ga abin da muke faɗa ba haka bane satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya ka bil akhbari ma lam tazawwuji ai ba za mu dawwama ba da mu da ku za mu tafi lahira kuma wannan kasadin wallahi sai kun tuno shi in Allah ya yarda wallahi tallahi sai kun ce lalle dattijon nan da muke zage shi akan waɗannan maganganu sai yanzu muke ganin ashe abin da yake faɗa gaskiya ne haka kuka yi ta shi wasu malam gafar haka kuka zo kuna yi wa malam albani yanzu ai idan aka wayi gari kai wai ba za ka fahimci gaskiya ba sai wanda ke faɗinta ya mutu to shi kenan mu kaddara kafin ya mutu sai kai ka mutu ka ƙi ka fahimce shi jama'a ku fahimci maganar da kyau yana ta faɗa ma gaskiya ka ƙi ka fahimce shi wai sai ya mutu ne zaka gane abin da yake faɗa gaskiya ne to shi kenan sai Allah bai kai ba kai sai ka mutu baka yarda da gaskiyarsa ba akwai matsala ko babu Allah san da ya buga wa kafirai misali fa da annabi Yusuf yace walaqad ja'akum yusufu bil madha bil bayyinati hakika yusuf ya zo muku da hujjoji da dalilai sai ce fa ma ziltum fi shakkin mimma ja'akum bihi ba ku kushe ba kuna shakka akan abin da ya zo muku da shi hatta idza halaka ku ji fa Allah ya ce sanda ya halaka sanda ya mutu qultum budar bakin ku su kuka ce lan ya ba'atha Allahu min ba'dihi rasula ai ba za a taba yin annabi mai daraja irin annabi Yusuf ba a'udhu billahi min hadhihi al-maqala Allah wadaran a ce wai mai fada ma sai ya mutu sannan ka gane wai cewa abin da yake fada gaskiya ne abin da Allah ya gaya wa kafirai kenan yace Yusuf ya zo muku da gaskiya yana ta fada muku ku ba Allah kar ku saba mishi ku yi kaza ku yi kaza kuka ki yarda da shi sanda ya mutu sai ga shi kuna da bakin ku kuna cewa ai daga kan Yusuf Allah ba zai ƙara turo wani manzo mai mutunci da daraja da faɗin gaskiya ba kaji wai sai yanzu aka gane shikenan mutane haka za mu ci gaba idan gaskiya ta zo mana ba za mu yi aiki da ita ba sai mai ita ya bar cikin mu Allah ya yi mana Allah ya ganar da mu Allah ya ganar da su Allah ya shirye mu Allah ya shirye su dan ba wanda ya fi karfin kasgarewa da kangarewa sai fa wanda Allah ya zaba wallahi su ma tausayin su muke ji akan wannan hali da suke ciki amma da yana da kyau mu gane yanzu yanzu ku duba ku ga mawaka fa jama'a mawaka suke sakin bidiyo suna cakar hukuma da gwamnati akan waɗannan mutanen da ake duka a cikin jeji mawaka mawaka yanzu kai mawaki wai ya fi ka tausayi ya fi ka tausayi ya fi ka zuciya mai karsashin ana cutar da wani kana hawa fezu za a ga wana wana ka ba zarimi a kaniwood waye waye yayi Allah wadare da kaza da kaza da kaza da kaza mawaki na human right a dama ai ba right din suke abin nan ba right din kansu suke bi amma in ba haka ba mene ba za a yi abu ya bai kamata a yi ba akan wannan abu ba abin da bai kamata a yi ba komai ma ya kamata a ce an yi shi ko da haka wallahi tallahi wannan hali da al'umman nan take ciki jama'a da wannan hali da al'umman nan ta fada yasa na ce muku hudubar mu wallahi kar ku manta da hudubobin mu fa wallahi ka je ka bi hudubobin nan duk wata addu'a da ka ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana yin ta na neman tsiran duniya da lahira to ka je ka rungume ta baka da mafitar da ya wuce ta kawai shine yanzu ga wasu muna karantawa addu'o'i ne wanda yaban Allah ne da jinjina masa a ciki amma kuma a ciki biyan bukatar kowa take an gane magana da kyau ko Allah ya datar da mu shine ce wala na abudu illa iyyahu lahu ni'matu wa lahu al-fadlu ni'ima ta tabbata ga Allah innal ladhina abaddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar Allah ce jahannama yaslaunaha ko alam tara ila alladhina baddalu ko ni'matallahi kufran haka aya take ko yawwa wala sana'ul hasan sannan yabo mai kyau ya tabbata ga waye ga Allah la ilaha illallah mukhlisina lahu din ba abun bautawa bisa cancanta da dacewa sai Allah muna masu tsantsanta addini a gare shi walau kare alkafiruna ko da kafirai arna ba sa so an gane magana da kyau ko wa qala to shi abdullahi dan zubair da yake wannan addu'a sai ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuhallilu bihinna dubura kulli salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana tahalili yana ta Allah da waɗannan addu'o'i a bayan kowace menene kowace sallah duk wata sallah to har ma wasu malamai suka ce dubura kulli salatin din nan da yace yana nufin hatta salawatul abin nan nawafil hatta sallolin nafilfili annabi yana yin waɗannan addu'o'in wasu kuma suka takaita akan cewa kullun nan ta takaitu ne akan salloli guda biyar ta haka kai kokari ka haddace in dai zaka haddace a babiyo ko ka haddace A1 English ko ba haka ba ko Oxford dictionary ko Oxford ko ba haka bane dan zaka samu wani wallahi dictionary nan da ya haddace kalmomin cikin sa kana kawo masa zai ce ai kaza ma'anarta kaza ne kawai duka kalimat na dictionary ya haddace amma addu'ar manzon Allah ne bai haddace ba kaga wannan kwakwalwar ya kamata a yi mata garan bawul in dai za ta haddace yaren bature ta kasa haddace addu'ar annabi muhammadu akwai matsala jama'a haka ne ko ba haka ba ka yi kokari ka je ka haddace ta bayan sallah ka dinga yin ta wa an warradin maula al-mughira ibn shu'ba qala كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد دق وراد مولى مغيرة بن شعبة وراد مولى مغيرة بن شعبة قال يتي كتب كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية مغيرة بن شعبة ولن صحابٌ yana daga cikin sahabin da 'yan shi'a suka tsane shi shine suka yi wa sharri har zazzaki alaihi min Allah ma yastahiquhu duk abin da ya cancanta daga gurin Allah Allah ka yi wa zazzaki yake faɗa yake cewa wai an ga mugiratu dan uba yana zina da wata har golayen shi suna reto haka zazzaki ya faɗa karara a kaset wannan sahabin da kuke gani yan shi'a sun tsane shi zagi ne suke zagi na rashin mutunci zagi na 'yan tasha suke wannan sahabin annabi muhammad to kaga duk wanda ya zagi sahabi ƙararar irin wannan duk addu'ar da ka an mummuna akan shi ta cancanta gare shi haka ne ko ba haka ba saboda idan yana da wata daraja wanda ya sa bai kamata a zage shi ba yau ai darajar mai daraja tana zubewa ne yayin da ya tabo mai daraja sama da shi haka ne ko ba haka ba to ya tabo wanda ya fi daraja duk duniya da lahira gaba daya haka ne jama'a ko ba haka ba ne idan kuma mummunar addu'a a kan shi cin mutuncinsa ne to shi kuma cin mutuncin waye wannan shi ne kawai Allah ya shirye da mu da haka yake cewa ya rubuta zuwa ga mu'awiya dan abi sufyan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza faraga min as-salah annabi ya kasance idan ya zo kammala sallah in ya kammala sallah kala sai ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya an gane magana da kyau ko lahul mulku wa lahul hamdu da godiya da mulki sun tabbata ga Allah huwa ala kulli shay'in kadir kuma shi Allah mai iko ne akan komai Allahumma la mani alima a ataita ya Allah wan ba wanda ya isa ya hada abin da ka bayar wato addu'o'in nan fa jama'a akwai tsantsar tauhidi a cikin su wallahi kuma yadda da hakan shi kansa sama maka kwanciyar hankali ne yanzu wanda ya yadda cewa Allahumma la mani alima a ataita ba wanda ya isa ya hana abin da ka bayar akwai wani wanda ne tsoron kada ya take masa wata kofar samu a duniyan nan babu shi wallahi kowai jama'a na fahimtar magana saboda ya yadda da cewa lamani alima a tsaita ba wanda ya isa ya hana abin da ka bani wala mu'tiya limama na ata ko ba wanda ya isa ya bani abin da ka hana ni yasa aiki kake nema baka samu ba ka fawwala wa abin Allah karka ce wani ne ya hana ai su ne ai duk su suke ta hada komai in ka yarda cewa Allah ne ke barwa Allah ne ke hanawa muna da wani abokin mu jama'a lokacin muna samari muke kiransa barista shi yana gama makaranta yace shi ba zai nemi kowa aiki a gurin kowa ba aka ce a gurin wa zaka nema yace a gurin Allah yace to aka ce to akwai al'aqbu bil asbab ya ce eh al'akhadhu bil asbabin da zan yi shine duk ranar da na ji an fitar da sanarwa za a ɗauki aiki a ma'aikata kaza to zan yi wanka na kimtsa na yi fotokofin takarduna ba zama kawai wannan ma'aikatar wa ya turo ka wa ka sani Allah ina not daga gurin wani babba na taho da shi daga gurin Allah ya ce wallahi ba zan bi kafar kowa ba kuma Allah da na samu tun muna matasa muke kiransa barista bawan allah nan daga ya ji za a yi kaza kawai sai ya wanka yana da wata court ta fi shekara goma wallahi tallahi wallahi in ya fito da fayil a hannunsa za ka ɗauka kwamishinan ilimi ne ya fito ana nuna shi ana dariya barista yana masha Allah yayi gaba abin shi tsokanarsa ake ana zole sa ana ga ga wani kwarkwar kasan mutane haka suke ga wani zararre wallahi malam ashe bawan Allah na ya san me yake yi. daga ya ji an fitar da kaza sai ya wanka kawai so ka biro Allah ya saka wa barisa da alheri sai so ka biro kawai dauki fayilinsa sai ya tafi yana zuwa ya samu masinjoji a gurin inda kuma in ya tashi tafiya gurin asalin ogan ministan zai tafi yana zuwa ya samu masinja masinja to dama abin nan wani ma bai gama sakandare in ya buga ma turanci ya ya iya turanci yadda ka san dan gidan mango wa wani waya ba gode masa kawai sai ya koma kawai sai zai zai guri ya zauna ya ce ya zo gurin ogani a wa ya turo kai ce a kawai ku gaya masa yana da bako wallahi ba sai ya ga ogan nan wata ran a kore shi wata ran a sassage shi wata ran ma a nemi hada shi da hukuma akwai lokacin da yake gaya mun yace akwai ministirin da ya je yace wallahi har Abuja fa yana zuwa fa wallahi har Abuja zai nemi kuɗin mota ya ji za a ɗauki aiki a Federal Ministry of kaza kaza kaza wallahi sai ya tafi yace akwai lokacin da aka nemi a hada shi da hukuma cewa ba a yarda da shi ba shi wa ya kawo shi nan kuma in ya je sai ya mursisi kuma Allah ya yi shi da kira sai ka gan shi giant kai ba za ka ce wannan ba daga wani gida babba ya fito ba ka san idan ka runguma Allah Allah sai ya sa ma haiba wallahi Allah ya sa mara haiba duk wanda ya tinkara wallahi kaga yana shakkar shi kuma wallahi ba wanda ya rike kafarsa in banda Allah da ya dogara da shi ni abokina ne kuma yanzu haka yana yana jina kun san yanzu bawan Allah na yana yana yana nimasa kai Yusuf ka san nimasa ai gidan kuɗi ne ko ba gidan kuɗi ba ne kuma wallahi tallahi ba wanda ya sama mar aiki a nimasa Allah ne ya bashi ba wanda ya sama masa da ya akai ya akai a wannan kutsa-kutsan nasa da ya samu duk wanda ya cinkare shi sai ce a ba ruwanka da yadda aka yi na samu aiki sai ni dai Allah na riƙe kuma shi ya bani ce ba wani a garin nan ko a ƙasar nan da ya isa ya ce maka shi ya ban aiki babu shi ya ce kuma akwai ya zo ya faɗa yana abuja yanzu haka ya ka ji abin beri man ɗulun an beri mazar kwailiyos ko ka rike allah ka rike allah ka watsar da kowa na rantse da allah ba wanda zai ma wani abu a duniyar nan in bawa ba shine kawai wallahi idan allah ya ga dama sai ya kalmaso maka wani ɗan banza allah wallahi sai maka abin da baka taba tsammani ba kai ta addu'a ka bauta wa Allah ka kauce wa sabo ka kauce wa duk wani abu ka kai wa Allah kuka ka ga yadda za ku kare da shi subhanahu wata'ala an gane dan haka wanda ya yadda Allahumma la mani alima a ataita wala mu'ti alima mana'ata ba Allah ba wanda ya isa ya bani abin da ka hana ni ba wanda ya isa kuma ya hana ni abin da ka bani to ya gama da duniya gaba ɗaya wallahi wala yanfa uzal jaddu to bari ka ji asalin magana duk wani mai daraja duk wani mai girma duk wani mai kima baya amfanin da dan adam komai min kal jaddu girma da ɗaukaka da daraja daga gurin wa take da gurin Allah addu'a ce wanda take cike da aqida take cike da tauhidi take cike da kadaita Allah cikin al'amura baki daya Allah ka ba mu ikon wannan وعن كعب بن أجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مؤكبات لا يخيب قائلهن لا يخيب فائلهن أو قائلهن ثلاث وثلاثين تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة وأربعا وثلاثون تكبيرة في دبر كل صلاة an gane daga ka'abu dan ujira Allah ya hada mu da ka'abu a jannatul firdaus shi kuma ya karbo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi yake cewa mu'aqibatun ga wasu addu'o'i da ake yin su daga an idar da sallah shine mu'aqibat wato abin da ke biyo bayan wani abu ana idar da sallah sai ka biyo bayan sallar da waɗannan addu'o'i annabi yace la yakhibu qailuhunna ko fa'iluhunna ƙa'iluhunna kai mai faɗan su ba zai taɓa taɓewa ba in ji annabi muhammadu jama'a duk abin da muke bundun-bundun ba neman tsayi muke daga taɓewa ba duniyar mu da lahirar mu kar mu taɓe rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahama kullum ba addu'ar mu kenan ba to ga mu'aqibatun wasu addu'o'i da ake yi bayan sallah la yakhibu qa'iluhunna annabi muhammadu yace mai fadin su ba zai tabe ba ba zai kangare ba ba zai bauɗe ba ba zai wargaje ba zai lalace ba aw fa'iluhunna ko mai aikata su ba zai tabe ba menene waɗannan addu'o'in shine salatun wa salatuna tasbiha tasbihi talatin da uku shine subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah wa salatun wa salatuna tahmida da kuma alhamdulillah talatin da uku shine alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wa arba'un wa salatuna takbira da kuma kabbarbari talatin da hudu shine a cika da nawa da guda ɗaya su zama nawa su zama ɗari fi duburi kulli salatin ana yin wannan a bayan kowace menene sallah to a wannan ruwayar kenan a waccan ruwayar kuma da wala Allah sati mai zuwa zamu zo mu karanta ta ita ne a yi talatin da uku kowanne sannan a hada da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir zamu zo mu karanta ta a gaba insha Allah ta'ala to yanzu kaga anan ina waɗanda daga an ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah yadda ka san akan kaya ko garwashi yake haka zai zabura zumbur yayi nan wannan yayi nan wannan yayi ta haka ne ko ba haka ba to yanzu dai kaga idan ka ka tabe to kai ka jawo kanka ba haka bane jama'a dan ga wasu abubuwa talatin da uku uku annabi ya ce me faɗin su bayan sallah baya tabewa to shikenan kai kenan ɗabi'ar ka ce ana cewa assalamu alaikum har haushin liman kake ji bai sallame da wuri ba sai ka tashi zumbur sai ka fita ba ka yin su to ka ji dai annabi ya ce tun da ba ka yi kwalalle za ka taɗi me yi kuma baya taɗewa wallahi inda wannan hadisin kaɗai muka tashi daga darasinmu na yau mun more jama'a wannan hadisin kaɗai mu tashi da shi a yau wallahi mun more jama'a haka ne ko ba haka ba Allah ya shiryar da mu lokaci yayi za mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah ya tara mu a cikin ladan wanda muka yi tuntuɓe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya yafe mana hada kuma inda na billahi tawfiq wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu